وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da ƙara jirgin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wa mutum ta lamuri da kashin marsina a wannan mutum yau rana ta litinin 23 da wata na al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya yi daidai da 29 da wata na bakwai shekara ta 2024 ya kudu ba mu musallihu rahimahullahu ta'ala mala Allah da kansa ke cewa a sami abu na biyu min mawani irs abin da ke hana gado kenan satin da ya gabata in muka manta ba mun hana zara abubuwan da suke hana gado abu na farko da mu zara muka ce shine kafirci idan mutum ya zama kafiri ne bai gado musulmi sabanin addini kenan saboda haka kenan kafiri bai gado musulmi kamar yadda addini da ya hude da manasari ya sha masu ma ɗaya bai garar da haka nan ridda tana ƙarƙashin wannan shi ma wanda ya ridda shi ma haka to yau za mu ji abu na biyu shi ne a riƙo bauta in dai mutum bawa ne bai ya gado ba a gadon shi me yasa aka ce bai ya gado ba a gadon shi na ɗaya da shi bai ya gado ya zai gada shi kuma in ya mutu daman shi wai kadara ne da shi ne kamar kai ne kace da dabba misali idan dai mutu ka yi asaran dabbar ka kuma kaga magan zan can abinda ake dora mata a kare sauran su kuma ba wannan sauran ce ne yawa kuma a takaice ba wa bayya gado ba a gare shi fala yanzu abdu ahadan ba wa bai gane kowa wa hada mujmu alai baina ammati al-ilmi wannan ayi ma tsakanin malamai gaba daya li'anna fihi naqsan domin iya da wani abu wanda yake na raguwa shi ne kasancewar bawa mana a kaunahu maurusa ya hana kasancewar ya zama to abin da za a gada kamar ahu wannan kuma sai hana shi an ya kona warisa ne a ce ya gaji wani yana ya ce kalmuntar kamar da ya bai ya gado ba a gare shi sai da ka وهو لسيده إذا روى البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع أمرا بماله فماله لذلك إلا أن يستستوي ممتاز هذا أمر المؤمن عليه to sai malam yake cewa wala mala lahu yuras yace ai da ban shi bawa bashi da gadan bashi da dukiyar da za a gada shi da mu aikatar wani ne da shi da abin da ya samu na wani ne domin za a gada wa ma ka samu abin da ya nemo min malin na dukiya ko wani sayiri da wata mai gidan shi ba wani da ya nemo kuɗi biye bai sa albin shi ba mai gidan zai ba bukata ta kama mai gidan zai mishi lima rawar bukhari wa muslim saboda abin da imam bukhari da imam muslim ya rawaito an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daga nan sai muke cewa man ba abdan wanda ya sai da bawa walahu malun bawa yana da dukiya saboda haka fa malun ba'i duke ta wanda ya sai da ce misali kana da bawanka yana zo yana aiki yana ka kuɗi kana amsa wani lokaci ya tara wata guda ko sati guda ma sannan ka amsa yanzu ya ji ya yi aiki na sati guda ko kuma ɗauka ya aiki na wata guda baka amsa ba ya tara misali kudi jika goma ya tara kudi na ajiya jika uku yanzu sai ka sai da wani shi jika ɗari biyar shi ke nan yanzu sai wancan ya kudi a wajen shi to ba na shi wani ba shi zai amsa ba kai za ka amsa kenan da ka sai bawa sau da kai bawa ka saya ba ban da kudin shi mai gida wancan nana shi zai amshi kudin ya ce sai dai abu da illa an yashtari da hulmukutawo sai in mai sai ne shaɗa ce to har abin da yake na kuɗi a gudun shi wannan yi ka yarda to an yi ciniki haka ne wa hada mujma'un alaihi wannan an yi jima'i kenan haka nan yanzu misali da za ka saida mutum da binu shi mutum da ka saida da binu har ka buga kilili ya yi diya to yanzu tun da ya yi diya har ya buga kilili yanzu wanda ya sai da iya wani daular shekarar nashi ne sai dai mai inda za ka saya ka ce to ka ka buga da binan kilili ya yi diya amma ni cinikin na haɗiyan da biyu wannan aka yi haɗiyan da biyu gane ku kenan baka ce ba a bane tun da ka ya yi sharɗi amma inda kuka yi cinikin ariye ba a yi ba magana da aka zo gurin alkali in zai shari'a to wannan mai dabino shi yake da to haka nan gona idan ka sai da mutum gona ya riga ya shiga hatsin shi ya yi noma to kai gona ka saya ba hatsi ka saya ba saboda haka kenan sai in ya hudda kayan shi sannan za ka ci gaba da noma ta sai dai mai sai dai in kai sharɗi ka ce to hal abin da ka noma shi ko ai kaga ba ka bake shi ba dole ya ƙara kuɗi a in har da bara da canza da sauran kenan shi yasa addini na musulunci addini ne wanda yake komin sa adalci da kadi ba za ga hikimar da take cikin wani abin da aka sharanta yanzu misali muka ce mutum ne iya da bawa bawa yana kawo shi kuɗi yanzu ya yi wata guda biyu wasu kuɗi a gurin shi ya tara jika goma ya tara to duk zaman da yake a jiran wa zai kwana mai gidan shi abincin wa zai ci mai gidan shi ke nan zan aka yi ciniki kawai haka nan ba da shaɗi ba kawo shi kudin bawa wannan aika ka yi zalunci sau da haka ke nan wani shi ne hukuncin da na yayi to ومن كان بعده حرا wanda wani ɓangarensa ɗa ne kuma ɓangare bawa ya ake mutum ya zama rabi ɗa rabi bawa idan aka dora mutum fansa mai gidanka ya ce to yanzu abin da za a yi ya ka nemo miliyan in ka nemo miliyan ka wani ka zama ɗa ka ce to shi ke yanzu ka ba shi ka ɗari biyar ba ka bashi ba saurayin ya ba wannan ya mutu shi ne ke cewa wanda rabin shi da warisa ya ce wannan zai yi gado kenan za a ɗauke shi hukuncin da ɓangaren da danginsa kenan wawurisa kuma shi ma za a gaje shi kenan yanzu wannan ya ba da wani ɓangare wahajaba kuma zai iya ma kawowa kariya a gado ai da bai gado yanzu iya karewa wani a gado tun da ya zama ɗan bi kadir ma bi amma yanzu zai iya karewa mutum daidai gwado wani abin da yake tare da shi minal hurriya na daga kasancewa ɗan kenan yanzu nawa ya biya menene da matsayin shi a kashi ɗari nawa na ɗan saba'in to shi ne ake niyan iyasan alal khunsa kenan almushkil wannan an kiyasi ne akan alkhunsa almushkil wanda muka bayanin shi daga baya kun gane ku wanda akwai kunsa muzakkar akwai kunsa mu'annas akwai kunsa mushkil shi kunsa mu'annas mutum yana da halitta ta namiji yana da halitta ta mace amma sai aka lura da cewar inda yake amfani misali daga bangaren namiji ya zama hukuncin namiji shi yasa a yanzu ake zuwa a yi operation a hudda bangaren wancan da zai aiki ko ko sai a gane cewar yana amfani da na mace duk wani abu na mace yana fito mishi kina wannan bangaren mace ne sai a yi ilimin din bangaren namijin to sai akwai mushkil shi duka bi suna aiki namiji ne ko mace ne to shi ne ce kamar irin shi ne wannan saboda shi ma kun ga wajen gado aka ce abinda za a mishi turwaka sai an ɗan taɓa shi kaɗan haka za mu yi ne yawwa da wanda biyar ba ya farji mun yi an bayani a nan batun da wani abu kenan
Thank you.
asalis na uku dama abin da suke hana gado abu uku kafirci a cikin shi muka ce harin da tana ciki bauta sai kuma kisa mutum ya kashe wanda zai gada shi yasa malamai suke da wata ƙa'ida suke cewa man ta'ajjala shay qabla awanihi uqiba bi hirmani wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi sai a mishi uquba a haramta mishi abu kai da kana gadon mutum sai ka matsaye mutu ya ki mutuwa sai ya kashe shi to uqubar da za a maka bukaci bugaran nan shi kuma ya ɗauye ka biya diya in ta kama ma a kashe sai a kashe in diya ma za a biya ka biya diya saboda haka nan gawa kashe shi kiran abu na uku mai hana gado kisa wala ya rusu katilu almakatul bigayar haƙin wanda ya kashe mutum ba da haƙi na komai mutum bai gane shi yana ana yi kashe mutum da haƙi eh kawai misali a ce kai ne alƙali ya wakilta idan an kawo wanda za mu ci kisasi na kashewa kai kake kashewa a yanzu kawo misali da a maka ban san mai gure mai kisa baki ne ba haushi ne shi ne kadai shi ne aikin shi ne dan yana zuwa ma gurin hausa na ana hira da shi gurin da yana zuwa gurin ba da da ake zuwa ana hira da shi ai da Allah ba kai kake ji ana hira ana san dariya ko ya kake ji zaka ci da kanmu zai zai yi da kaza kana yanke kaza ya ce ko aka sai a jera mushi mutum goma a jere kada ya bashi wanda wata adda ce ke da kwari mai faɗi kuma gajera malam bugo ɗaya ke mutum cire ka bugo ɗaya ke ma mutum in kaga an wa mutum bugo biyu to sai ana so a mashi hukuma asan idan mutum ya yi kisan gilla to in za a kashe ba a mashi game ɗin sai a sarari dan juya kuma ya cire sauran kansa amma in ba haka wanda kisa ne kawai ɗaya ne ki fit fit fit fit wani wani shekara zai sare kan wani to ka san ana sa musu wannan a riya idan eh na zauna yin mutu ya gani yayin noke noke to da ya je ko ji ya an sare na bayan shi sai noke kawai sai caka mu ita da karfi daga nan baya da ya zamu da zaro kan kaje bai da ga cire kawai sai caka mu zamu kashi shi zai dan ya mutu ne kawai buga buga mu ita ne caka mu ita ka ya zai dole zabura da ya zabura ya hudu kan kaje mai da cire cikin kawai shi kenan ta zama da to in kai aikin ka ne wani wanda za a kashe ɗan uwanka ne kana gane shi kenan in ka cire kan shi ka gane shi kuma ka gane shi ka gane shi saboda ai kisan da gaƙi kawai shi ai shara ce zai kashe shi kenan wanda ba a ce ba ai ta kashe shi akwai wuya bala abinda mutane suke a yau bala na ji abinda mutane suke a yau ai gwamnati ne idan an za a yi sai an ba da sanarwa in za a kashe dama ana sanarwa kuma ran juma'a ke kashe mafi yawa kenan da an kare dama akwai motoci ambulance da likitoci a gurin da akwai leda da mafi yawa sai a dole mutum a cikin daman leda ce ta abin nishi wani shi ne wani bakar alheri ne domin kashewa masu laifi inda ana yin shi wala da duniya ta zauna lahi shi na sara da yake daga na kala a kashe masu laifi in sun kashe ma an kasu gidan kasu ke biyu yana ga cewar ba ta kula musu ba ai shi yana da manuwa manuwan na sara biyu ce na ɗaya ne manuwan shi ba bai sabawa abin da musulunci ke manuwarsa ta biya ɓata duniya ya san in ana haka kawai dole a samu duniya ta gurɓace to mai laifi ya kashe mutum an ji an ƙarshe goma ya hutu ya kashe kiran kasan kullum ayi amma in ba haka ba aina sanar bai kamata mai cikala kashe mutum waye kashe mutum a duniya kasa waye bindiga waye bam wanda ya bam yanzu ya cikala kashe mutum bam in aka rasa shi ake wa mutum ciccira wa yake wanda yake jeho bam akan mutane yanzu kujewa ga abin da isra'ila suke a jiya a awa 24 na jiya mutum 80 da wani abu ta kashi amma al'ummar duniya tana kallo aka gauna ba karamin shi yasa dole ne a gauna mushi mutum 80 da wani abu ana kuma suka ce da aka ba su sanarwar za a kai musu harin duka 'yan mintuna ba a yi ba aka ware kai harin kafin su mata shi za a gaya muku za a rubuce gaba ɗaya unguwar ku za a nasa gaba mai a kashe amma an aka gaya maka kana gudu kafin ka ɗauki yanka a naso maka mutane suna gudu an kashe masallaci an kashe jirage ko yayi yanzu wannan mutumin da yake wannan aiki yanzu har a duniya ya san haƙin ɗan adam ai duk wanda ya ce akwai haƙin ɗan adam a duniya ƙarya aiki in dai a wannan dokar sai dai an komo gaskiya haƙi na wanda Allah ya ce a nan ɗan adam yake amma a wannan tahiyar ta duniya babu haƙi na ɗan adam kaɗai haƙin zalunci ne kaɗai wanda ya ƙarfi da shi zalunci kuma wani abu wala zai canza zai juya zai dawo duk wani wanda suke zalunci na abu sai ya dawo kansa yanzu misali ku yi wa ga abin da yake fuskantarwa yanzu duniya yanzu da a shekarun bayan da shekara goma da ta wuce irin su amurka irin su isra'ila irin su faransa da duk abin da suka a duniya kowa tsoron su yake amma yau kai yau a duniya akwai kasashen da ba sa tsoron su kuma duk abin da suke suna taka ɗansa to ka gani ke da wanda yake nuna maka za a wayi gari da mu ayi wa tilkal ayyamu bi dawo da bayanan nas wata nan za a wayi gari makaman da kai ka mallaka wani zai mallaka ƙarfin da kake da kai wani zai mallaka da amurka wata cikin ƙasashe masu gari a duniya da ita ma elbit daga bayan da ta samu ƙari kenan za a wayi gari wanda yake da ƙarfin da zai zalunci yanzu an bi ƙarfinsa haka yake ko a wasan banza ko ko a wanda yake kada mutane sai a wayi gari kullum shi yake kada wa shi da kai zai yi kumi a masa to su ma haka za a wayi gari wata kan Allah zai juya wannan abu waye ne dangana ya gaba ya ce bai bari ko wani haka ne to saboda haka kenan kisa in ana yin sa to za a yi rayuwa mai kyau saboda mai ba za a rika yi ba yanzu misali satin da wuce ma ana karakara wani ya kashe mu dan ka tsaka kun labari ko dan yi alaji wannan ne alaji wannan ne ke misal ki a wannan kai da kai nan kwana an kaje gulo da farkin akwai kes da aka buga da wannan kes din dogo mai hotel ya ka iya zaune kullum gurin mu dan shi wani saurare kai kuma wai bashi da gaskiya kada ka yi ka yi shi ta ba sai doga da muna daukan kayan kaya wa kibiya da ya dauka ce da mun je maka dauka kada suke chatar baki anan kallon shiga gida a shi zuwa ya dauko ici kada yana zaune inda ya fi ƙarfin shi iya ce iya zaune da jima komi kawai ya maka mashi ana bugo ɗaya da mashi na wani ko ina ya karya wuya tun da da ya haɗe ce ka kashe amma ya da mashi ƙara mashi sai to dan Allah yanzu irin wannan dan Allah ƴan uwa me wani alheri ne na zama da shi a duniya duk masu kashe mutanen nan da aka je aka tsare su a gidan kaso yau da za a hudo su gaba ɗaya a cire musu wani matsala ce me abin me abin tausayi a nan Allah ce wala ta kutu kun bihi ma ra'afatun bihi tausayi ma Allah ya hana masu irin wannan gari ai mutum shi yayi mutumin da zai zo shi wancan da aka shi ba tausayi to yanzu da an ka yanzu misali kaddara duk wanda ya kashe mutum ko sai shi kisa idan mutum ya yi shi ko da yanzu misali ku kaddara a ce duk wanda ya kashe yanzu yau za a yi shari'a ta musulunci a je a hudu su a kashe su to wanda yake yawo a gari mai amelo shi ko sai bai samu ya yi haƙƙin mutane ne duk wanda yake da haƙƙin ya ce ni ma wani gashe na yawo a ya kashe mu dan wani ya kasu ya hutu dole a melo shi in ya ce a kashe shi a kashe shi to da wannan kasa banza ne ai wannan kasa da suke rawayi ne in kiyama ta a gurin Allah zai roka jama'a abin da kai ina ruwa Allah da kasa shi kaso da ake a musulunci ana kaso na tsare mutum kafin a ƙari bincike ya kada gudu amma wannan kaso da ake a baka shekara ka kayan yi kan baka shekara da musulunci da sauran to da haka in mutum lahi in biya za a yi ma biya za a yi in kisa za in in shi ala za a yi kisa sai kisa amma bai wani ajiya irin wa'annan mutane saboda haka kenan in aka zo aka kawo duk wani mai kashe a nan Nijar gaba daya a hudu na wannan jihar mutum ne za a samu ɗari ba za a samu a hud wallahi ma a wannan jihar sai a samu sama da mutum dubu daya wanda dai yana yin kisa a hudu na maraɗi na agar na ne yabe na dibi duk gaba daya gaba kowanne a bada rana duk gaba daya zuwa je su a cire kan ka ga gobe ka tsaya ka saurara ka je kwana nawa za ka je wallahi sai a shekara lafiya kalo ana zaune ko wanda zai kashi a ce to kowa ya gani to duk wanda ya kashe mutum haka za a yi da sai a shekara ba ka shiga ya gani to sai ka cewa ina da muka tsaya ba za a rufin kasar mautul ko da gaira hajji ka an ya kuna katulhu amdan uduwana kawai a ce mutum ya kashe mutum da gangan ta dan saboda ne kada ya ta'addanci to dole ne wannan a kashe shi kuma ko ya biya diya kuma shi ba zai gado wanda ya kashe ba wa hada mujmu wal alabain amma dukkan malamai sun ijma'i yayi gauga ya kashe shi bai shi kuma wa mislu shi bil amri to akwai abin da ba da gangan ba amma dan uwan da gangan ne hukuncin shi da gangan wa huwa an yadribahu bima la yaqtulu adatan shine mutum ya biyi mutum da abin da mafi yawa al'ada bayya mutuwa sai mutu min zalika ya mutu daga wannan shi wannan ana ce shigo am to shi ma haka za a yi ko misali mutum da ya ɗauko bulala ɗaurin bulala ta doki ko ta rakumi kawai fara zuba mutum sai mutu to mafi yawa bulala ba ta cika kashe ba to har yanzu ne ba zai ci gane shi ba limaru ya annabi san annahu lam yuzil qatil muta'ammid shay'an annabi sallam bai ba da gado ba wanda yake tare da wani na'am yake cewa da muna ciwo janne na ƙarshen ne wa in qatalahu bi haqqi idan mutum ya kashe mutum amma da haƙƙi kalqatil qisasan kamar inda aka ce qisasi ne aka yi ya kashe mutum ya su kashe shi aw haddan ko haddi yayi wani laifin za a kashe shi aw qatil adil bagi alai ko mutum ne ya maka ta'addanci ya fada ka da makami Allah ya baka nasara ka kashe shi a nan gane za ka yi baka da matsala kuma babu biyan diya shi sa duk mutum ya haɗa ka da makami to dole ka kare kanka in ka kashe shi ka kashe banza lam yamna mira sauna bai hana mu shiga da li annahu fi'lu ma'zum bi domin aikin da kai an baka izini mutum zai kashe ka an baka izini ka kare kanka falam yamna al miras wannan bai hana gado kama law asqahu ma an famata kamar da a ce misali kama dan uwanka ruwa kawai ruwa ne sami ne sha ko ya mutu kare za ka an san ruwa bai kashe haka yau kwanan shi bai kare sai dai in an gano yake musamman yanzu a zamani ka an kawo dan wanda ruwa kawai sha in mutu aka kana gane shi musamman yana dan wani abu da sai an je laboratory za a yi auna aure a gane yasa a yanzu abubuwa na gano lahi a wurare jiya ba shi da wahala a kwanan da wani mutum an yi sata ake tuhumar mutum biyu mutum biyu ake tuhuma a cikin satar saboda su ne kaɗai suke da damar za su iya yin wannan satar aka ɗaya da wannan mutumin biyu aka tambaye su kuma suka yi abin da dole dole aka tambata ya ɗaya ɗauka cikin su da saboda haka yanzu a ƙarshe dai wanda aka fi tuhuma a kan bayanan da suka yi kanan shi ne aka yi ganin cewa shi ya ɗauka tunda dole ne a cikin suka aka yi satar sai yake cewa shi kam yana da damar da yanzu a kawo alkur'ani ya rantsu shi ya kana alba alban shi yace shi ba shi bane aka tuka ce a bayan an da alkur'ani ba aka yi aka yi ci kawai shi dai kawai aka alkur'ani nan suka ce to shi kenan suka ce da wanda muna so mu ji taka suka ce muna da shaida ka ashe akwai kamera kawai sai aka sai aka dauko kamera gurin akwai kamera kawai sai ga mutum ya hoto a gwada wani kan ya ka da daga kaza eh ya ce wuce a yanzu da ƙur'ani ko wuta ce shi ne wanda aka wa matsamin kuma wai me yasa irin wannan aiki wannan abu irin haka na kuya irin wannan wai wai mara lahiya gare shi ya ka da mara lahiya da kake sata kuma wannan magana wa ƙarya ce ba wani ya da mara lahiya ba wani dan neman mota ne to sau da kake ne a wannan zamanin su kaɗai likita za a je a auna in yanzu wani abu ya bashi nan shi ke rai a mukunta shi amma idan ka da katulu khata'an amma idan kisan na kuskure ne wal qatilu ghayru muttaham bi annahu qatalu istijal al irs wanda ya kashe kuma ba a tuhuman shi akan cewa ya kashe dan ya goga cin gadon shi kenan mutum ya kashe mutum aka tabbata akan kuskure ne shi kuma an san ba wai goga ba yake ci gadon shi to wannan ba magana zai ci gadon fa sahihu annahu yarisu mali dan ce an ganta da zai gadon shi amma akwai abu da ko akan kuskure ka kashe wanda zaka gada sai ka biya diya kuma diya na baka ci ba baka ci wani abu a cikin ke in za a raba gado na diya kai baka ci ina ne ba so da haka eh yawo a ba a bane shi kuma yana aiki aiki ne da aka bashi kenan zai ci gadansa domin adillati ala tawrisil aqaribi min warisiyyi ya ce saboda dalilai sun zo am wanda suke nuna cewa yan uwa suna cin gadon yan uwansu kenan wannan ba dangan bai wani zaune aka dalilin sahihu yi ta bado alaihi fi man iya min al'irs ko babu wani dalili ana da za a dogara a kansa wanda zai hana su su yi gado wato kasa su biyu a dillatul miras wanda dalilan da suka nuna za a yi gadon a ce an keɓe su da wannan to babu amma diyatul latiyyar huwa al-qatil khata'an amma diyar da wanda ya kisa na kuskure zai biya fa'ajima a halin ilmi a na'anin layar su mina malamai gaba da zai ijima ya bai cin komi a ciki kenan ku gane da kyau a nan mutum ne iya da hali kuma dan uwanka ne kana gane sai ka kashe shi akan kuskure ko kada shi da mota da sauransu ko wani abu bai kai ya kawo ba sai aka samu mutuwa to yanzu a nan dole za ka biya diya ta kisa aka ba da laƙumi ɗari idan ka ba da laƙumi ɗarin nan za a raba gado ga magada amma kai an hujja kamar da kai a ciki kai a wannan ɓangaren sunan kai babu kai da ci kenan ko da kana karewa wani a nan ka kare shi ba kenan wani dalili yana iya shigowa to yanzu kuma sai dukiyar wannan mutumin tashi wanda ba wannan ka ba da ba sai dukiyar shi wanda za a gara to kana ciki tun da kisa na kuskure kenan dama abin da ka bada na diya shine baka ciki wanda kuma nashi ne dama kan kana ciki amma da kisan gangan ne da duka biyu ba ka biya diyan ko a kashe ka kuma albakacin kuma ne ya yi mai diya to sai azumi kaɗai shi kenan inda su anan kuma sai ya zama to ai kudin yana da malin shi kuma zuwa can za a raba da gadon su shi a kullum mai haƙi in yayi to shi kenan haƙi ya san yanzu misali da ake kashewa mutum ai ba haƙin wanda aka kashe ba ne ake biya haƙin yan uwa ne ake biya yau kai ma za a yi saboda Allah yanzu misali mu kaddara mutum ya zo ya kashe ka kawai dan ya ba yan uwanka na kuma ɗari shi ya biya ka to kai mai baka yanzu a nan kai baka ragi sai ana jiran sai lahira sai aka ana jiran sai lahira kenan a tsira ko a muku shari'a da ke da shi nisa duk wanda ya kisa da gangan al'amarin sai ya girma a gudan kiyama sai mana yawa ya zama uku ba wa alayhi fa inna sa'iqa mai tuka mota idza tuwfiya ma'ahu muwarisin lahu iharin sayyara kana tuka mota sai wani ya mutu a cikin akasidan wani ya mutu wanda kai kana gane shi auki tsarin ko kana jin jirgin ƙasa sai aka yi aksidan da jirgin nan sai wani ya mutu kai wa kana cin gane shi a ƙa'ida au ƙa'idatin wani jirgin jirgin yau ya ko abu da yake to in ma a ƙaddara kai baka mutu ba au gari ya ko wani wannan wa ka an hadisu khata'an kuma wannan hadari ya zo ne na kuskure ولم يكن هذا السائق متهما بتأجيله بتأجله motar mai wani ya ce wannan kuma wanda ya kashe ba a tuhume shi wanda ce ya yi gaugal kashe wanda yake gado ne don ya ci gadon shi yanzu misali a ce kana da kada kuɗi a cikin mota iya daga wannan kotan a gidan gaba shi kuma iya da kuɗi kana so ka ci gadon shi kuma bai mutu ba wanda kan za ku kora zama da wata mota ya kaɗan goga shi ɓangaren shi ne saboda haka ka za ka wuce wata mota sai kaɗan goga aka wuuu shi kenan shi ya mutu ya gane sai wannan ga abin da ya sa ya saboda wannan kaga ya zama tun ya ci gari sai wani magana ba ita an ruye shi amma inda ba tuhumar ka da haka to wannan fa inna hu yarisu zai ci gari shi da biya diya amma kuma ci gari shi خبر كان وأخواتها شبه جملة
خبر كان وأخواتها شبه جملة يأتي خبر كان وأخواتها هو مجملة سوى كانت زالة ومجملة أو ضربا وإليك ترسيل
صور كان وأخواتها بلال وجلود مثلا قول الله تعالى أو تكون دونك والأذاب لو أن منك كرة أو كل من المسلمين ولكن جاءتك آيتي وكذبت بها وكذبت وكنت من الكاذب وكنت من الكاذبين
دقيقة بسرعة فضل الآية شاهدان الشاهد الأول نعم أعطونا للمسلمين أعطونا فارس بإذن.
بإذن وإذنهم كان أميرهم مستقرهم كأبيرهم أنا من المسلمين جار ووجروه في معنى مثل خبر كان والشريك الثاني وكنت من الجاهلين وإذنهم كان أميرهم مستقرهم أحياهم وخبر كان جار ووجروه من الكاذبين في معنى مثل
yayi to sai ma daga cewa rahimu Allah abu na uku labarin kana da ƴan uwanta shubu jumla wanda mai kama da jumla ya ji khabarun kana wa akhawatu ha shubu jumla labarin kana da ƴan uwanta ina zuwa mai kama da jumla sawa'un kana jaran wa majrurun aw zarfan duk da a samu jari da majruri ne ko kuma zarfi ne wai daga tafsir ga bayani dake dake alif خبر كان وأخواتها جار ومجرور لا بال كان لأن وانت جاري ومجرور مثل قول الله تعالى قول الله كتير أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون لغش من المسلمين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بأسك وكنت غشنا من الكافرين ففي الآية شاهدان يتي آية أقول قول عن نبي محمد الشاهد الشاهد الأول ولينا هلكم فأكون لكثير من المسلمين أكون لكثير في إلو الناس كده واسم كان سورا كان شكما دمير مستتر تقديره أنا وأكون أي أنا من المسلمين جار ومجرور في محل نسب خبر كان قال شين لبان كان من المسلمين سيكتا وشاهد الثاني محل شاهد النبي وكنت من الكافرين فاسمه كان كنت هنا ان وان كان اسمه كان ضمير متصل حتى كتي كنت اي انت وخبر كان جار ومجرور شكو من الكافرين جار ومجرور شي ذا كتي من الكافرين باتي كافرون ما wurin nasaba ne yanzu kama nan ومثله ما زال يواجه على على المنبر فكبر ما زال جار وجنون على المنبر في وعي المدد ومثله بات للمرتشي في أداء في أداء المال في أداء المالي الم الدليل المرتشي اسم بات مرفوع وعلامة رفعه دليل مقدرة في الأذان جانب وجنوب في محل نسج خبر الفاتحة ومثل أمسى الجنجان من الرسالة من الرسالة المرء الجن الجنجي الجنجان اسم أمسي مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مسمى na'am
وضع سات وسات ما اسم مجرور ورقم في وعلامة جاري الكسرة ولاء دليل قبلي في محل جاري مرفوع إليه وجار مجرور في محل نسج خبر أمسى yayi bakin nan sai ce abu misali na gaba wa mislu ma zalar wa'izu alal minbar alal minbari mai wa'azi bai gushe ba yana kan minbar yana wa'azi da har yanzu yake cewa fa khabaru ma zala yace labarin ma zala anan alal minbari jarun wa majrur alal minbari yace fi ma hadisi gurin nasaba wa mislu yace haka nan misali na ga mislu batal murtashi bi azabid damir mai cin rashuwa ya kwan cikin azaba ta zuciya almuntashi ismu ba ta shi ne ismu ba ta marhu wa alamatu rafi ya ban magajina almuqaddara za a kaddara tunda almuntashi ya ce ba a ji wajen masu hudu fi azabi da aka ce jarin wa majarur yanzu jarin wa majarur fi mahallin nasir shi ne khabaru ba ta wa misal amsar jandiyarin fi hirasatihima sojoji biyu sun mareta suna nan gurin gadon suna gadi ke ita aljundiyani da aka ce ismu amsa marhu'un wa alamatu rafi al'alim da annahu musallim fi ma fi da yace fi din nan abu jarra shi ne harfi na jarra hirasati ma da fi hirasati ma da aka ce to hirasati ita kuma ismu majrur kenan ga jari ga majruri yake cewa an yi mishi bi fi da fi din nan wa alamatu jarri al-kasra yace alamar jarra shi ne wata liƙasa wala wa hakun da aka ce da aka sa a ciki fihi razatihi ma din da aka ce ramir mabni fi mahalli jarri ramiri ne wanda an gine shi akan wuri na jarra muzafi ne shi ne muzafi ne wal jaru wal mudhir fi mahalli nasb khamr amsa eh to in ka gama kuma da jari da majrur gaba daya suna gurin nasaba shine labari na amsa din nan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم
نعم